أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بسكي ننكرتي نفسك a garin Niyami muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gadar da godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon halartowa a wannan wurin domin gabatar da karatu ko nasiha ga kawunanmu gaba ɗaya. Maudu'in da za mu tattauna a kansa maudu'i ne wanda ya shafi sallah. Sallah kuma kamar yadda muka sani abu ce mai muhimmanci kuma bayani kan sallah bayani ne mai yawa shi yasa kuke ganin malamai suna tsaye kan bayanin sallah da tafai daban-daban daban a cikin kowace mazhaba za ka ga bayani kan sallah da ka'idodinta da kuma littattafan hadisi in ka ɗauka duka dai za ka ga bayanai akan sallah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya maudu'i kan sallah maudu'i ne mai faɗi amma za mu tattauna ne akan waɗansu niqat waɗansu luktoci waɗanda suka shafi sallah na farko menene ake nufi da sallah a cikin yaren larabci sannan kuma me ake nufi da sallah a cikin shari'a domin mun san da cewa yaren larabci abu ne mai faɗi sosai amma kuma shari'an nan wato balarabiya ce alkur'ani ya sauka da yaren larabci kuma annabin da shari'a ta sauka gare shi balarabe kenan ba yadda za a yi a fahimci shari'ar sai an fahimci larabcin in dai ana so a fahimce ta fahimta mai kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'aninsa mai girma cewa alkur'ani ya sauka da yaren larabci. inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun a cikin suratu yusuf a cikin suratu zukhruf kuma Allah ya ce inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam balarabe ne kenan bayanin da bai isar da sakon larabci da sakon larabci ne bai isar da shi sallah kalima ce wadda kakan alkur'ani ya sauka larabawa suna amfani da ita haka sauran kalimomi na shari'a kamar zakka kamar azumi duka kalimomi ne waɗanda can farko kafin zuwan musulunci ana amfani da su sai dai wace ma'ana ake ba su shine abin da ya kamata mu fahimta sallah a cikin yaren larabci kalima ce da tana nufin addu'a fata na alkhairi shine ake nuni da asfala kafin zuwan musulunci don su larabawan kafin zuwan musulunci ba su da wannan sallah wanda muke yi mai ruku'i da sujada illa sallar da suka kasance suna yi cikin tsare-tsaren su kuma ba wata sallah bace wanda ake kira sallah a addinance a cikin suratul anfal Allah yake cewa wa ma kana salatuhum inda albayti illa muka'an wa tasdiya sallar su bata kasance ba illa muka'an sai fito ko shewa wa tasdiya da ta'i ana taɓi ana shewa to kaga wannan ba sallah ba ce ibada ce ta son rai kamar yadda kiristoci suke yi suna kaɗa ganga ana rawa maza da mata kuma ana cewa aljanna ake nima bauta ma Allah ake yi wal iyadu billah malaman lugha suke cewa abinda ake nufi da as-salatu fil lugha ad-du'a shine kira ko fata na gari shine abinda ake nufi da as-sala dai daga cikin shu'ara'ul jahiliya da ake kira Aisha yake cewa taqulu binti wa qad gharrabtu murtahilan ya rabbi jannib abil awja'a wal wasaba عليك مثل الذي صليت فاختبطي نوما ولجنب المرء مضطجعا تقول بنتي دياتا تنا تشيوا دني كو اياتا وقد غربت نافتا مرتحلا زي بلاغورو يا رب تنا تشيوا يا اوبنجينا جنب ابي الاوجاع كني سنتر da mahaifina da al'auja cututtuka walwasaba da wahala domin mutumin da zai yi balaguro zai iya haduwa da rashin lafiya zai iya haduwa kuma da gajiya sai ta ce alaiki mislin ladin sallaiki shi wannan mahaifin nata ce alaiki mislin ladin sallaiki kamar abin da kika roƙa gare ni kika roƙan mini to kima ya tabbata gare shi fahtabiti nauman ki je ki bacci ki farin ciki kada ki damu wali jambil mar'i muttaja'a kuma gefen ɗan adam yana da dama ta yin bacci ya kwanta ana ki je ki baccinki da izinin Allah zan je lafiya da dawo lafiya to kalima ta as-sala ba ko da yaushe in ta zo cikin alqur'anin karan kansa ba take nufin sallah irin wanda muke yi domin in muka zo cikin malaman shari'a a fiqh suna cewa as-salatu aqwalun wa af'alun wato aqwalun makhsusa wa af'alun makhsusa muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim abinda ake nufi da sallah aqwa waɗansu maganganu ne makhsusa amma na keɓance ba ko wace irin magana ce ake cikin sallah ba wa af'al da waɗansu ayyuka makhsusa su ma keɓance ba ko ne irin aiki ne ake yi a cikin sallah ba sannan kuma ana iya ƙarawa fi auƙatin makhsusa a cikin waɗansu lokuta keɓance inda ya sallar farilla ce domin tana da lokutanta muftatahatun bitakbir wadda take farawa da kabbara ta harama wadda take haramta maka yin wani aiki wanda ba ta sallah ba can farko ana yin magana a cikin sallah daga baya kuma aka zo aka hana wannan kamar yadda asar suka zo hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin sahabbai suna ba da labari can wancan lokaci idan suna yin sallah ma suna da damar su yi magana kuma su ci gaba da sallar su daga baya aka hana wannan to kenan abin cewa anan abin cewa a nan shi ne akwai ayyuka waɗanda aka keɓe waɗanda za a yi a cikin sallah kuma da lokutanta tana farawa ne da kabbar harama tana ƙarewa ne da sallama assalam sallama wanda yake tana halatta ma mutum ya yi ayyukan da can da sun haramta gare shi wannan shi ne ta'arifi na sallah amma abin da ya kamata mu gane ba duk inda kalma ta sallah ta zuciyar ƙur'ani da take nufin sallah wani lokacin kalma ta sallah har yanzu cikin alkur'anin ma tana zuwa da ma'ana ta addu'a Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim khudh min amwalihim sadaqa ka karbi sadaqa daga dukiyoyinsu tutahhiruhum wanda za ta tsarkake su ko kai annabi za ka tsarkake su ta hanyar da wanda kai har suka karba wa salli alaihim sai Allah ce kai musu salati ma'ana kai musu addu'a domin su mutane su ne suke yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima amma yanka ce wa salli alaihim kai annabi kai musu salati ba ana nufin annabi shi muna salati ba irin da muke masa salati ba ana yayi muna addu'a kenan kalima ta as-sala wani lokaci tana zuwa da ma'ana ta addu'a ko a cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana muku salati da mala'ikunsa ba ana nufin irin yadda yake ma annabi salati ba kuma haka Allah yake muna salati kuma ba ana nufin salatin mala'iku ba da salatin Allah duka ɗaya ne su mala'ikun za su roki Allah ya yi rahama amma shi Allah ya maka salati ya yi maka rahaman ne shine zai da kashi ba roƙon wani zai yi don shi Allah shine ake roƙo to dan haka yana da kyau mutum ya fahimci kalima ma'anar da take ɗauka siyaƙin da ta zo a cikin shi don saboda ya fahimci nassoshi na alƙur'ani da nassoshi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma nassoshi na shari'a kada ya zamanto da larabci da kake son ka fassara shari'a sai ka sami matsala wannan a gurguje shine ma'anar da sallah take ɗauka sai mu je zuwa ga nukta ta biyu wadda yake ita ma nukta ce mai muhimmanci shine lokutan sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi cewa sallah an sanya mata lokuta a cikin alkur'ani inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance abu ne wanda yake kitaban an wajabta shi ko kuma kitaban abu ne wanda yake rubuce a cikin littafin Allah mawqutan wanda an sanya masa lokaci salloli na farilla mun san da suna da lokutansu malamai da dama suke cewa akwai ayoyi na alkur'ani da suke nuna lokutan sallah misali akwai aya a cikin suratu hud aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr إن قرآن الفجر كان مشهودا في سورة الإسراء عفوا أقم الصلاة كقيد صلى لدلوك الشمس لوكة درانا تكركتا زوالي كنان دقا كرفي قوم شابيو دمنتي قوم شابير لوكة صلى أزهر يا شبي إلى غسق الليل هزوا لوكة دري يشبو كنان لأثر تاشبو to in kuma an ce dare ya shigo magriba da isha'i suna cikin suna cikin dare wa ƙur'an alfajir da kuma karatun alƙur'ani na ketowa alfijiri ana nufin sallah ta asuba domin cikinta ana karatu nan an ce karatun da ake yi wato akwai wani lokaci sai a kira abu da sashen shi don saboda yana nuna falalan wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala yake ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in ya ce Maryam uqnuti li rabbiki ki da'a ga ubangijinki ko ki kankan da kai ga ubangijinki wasjudi ki sujada warka ima arraki'in ki ruku'i tare da masu ruku'i wasjudi ma'ana ki sallah ba wai sujada kawai ake nufi ba warka ima arraki'in ki ruku'i tare da masu ruku'i ma'ana ki sallar jam'i to kaga nan an kirai sujud ko an kirai ruku sallah saboda yana daga cikin rukunnanta abubuwa ne masu muhimmanci haka kenan wa Qur'an al-fajr ba ana nufin karatu ba da za a yi na Qur'ani a lokacin sallar al-fajr a'a ana nufin karatun da ake karantawa a cikin sallar al-fajr ya ba da sallar asuba ke dan mu fahimci wannan da kyau sannan kuma a cikin suratu hud Allah ce wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan min al-layl innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lil-zakirin wa aqimis salata ka tsaida sallah tarafayn nahar sassa guda biyu na yini kinan ya an ce sassa guda biyu na yini muna da sallah ta asuba tana zuwa ne a farkon ciketowar alfijiri sannan muna da sallar azahar tana cikin tsakiyar yini muna da sallar la'asar tana ƙarshen yini tsarafa yin nahari ce da wasu lafan minan lai da kuma lokacin da dare ya shigo lokacin da dare ya shigo muna samun magriba muna samun sallar isha kenan waɗannan ayoyin suna bayyana cewa sallah abu ce mai lokaci to wannan lokacin ‘yan uwa a gurguje ya nuna musulunci ya kura da lokaci a cikin kowane yini nan ƙasashenmu na musulmi muna da sakaci game da lokaci mutane ba su damu da lokaci ba sun ɗauki lokaci kamar wasa mu mun ce muna son duniya da lahira turawa sun ce su bu su yarda da lahira ba ko mu ce kafirai sun yarda da duniya kawai amma sun fi mu aiki na tabbatar da duniyar amma mu bi muke so kuma mu zo mun yi zaman mu abin mamaki to a nan mun samu lokutan sallah sai mu tambayi kanmu wai sallan nan a wani lokaci aka farlanta ta sallah ba ga shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka fara sallah ba a'a tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ana sallah a duniya tana daga cikin manya manyan rukunai na kowane addini kafin ma shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Isa yana gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yayi sallah yace wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya annabi Musa ma haka Allah ce wa aqimis salata li dhikri wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa ali qawmikuma bi misr buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salata a tsaida sallah dan haka sallah abu ce wadda annabawa sun yi ta to awa a cikin addinin musulunci hadisi na ibnu umar wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim bunyal islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa guda biyar shahadatu alla ilaha illallah ka shaida babu abin bauta da gaskiya akan cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma ka shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ne Allah ya turo shi wa iqamus sala sai tsaye da sallah rukuni na biyu kenan domin ni domin ita sallah ibada ce badaniya tana da alaka da jiki da mai kuɗi da talaka kowa yana iya yi azumi ibada ce badaniya tana da alaka da jiki mai kuɗi da talaka kowa zai iya yi zakka ibada ce maliya tana da alaka da dukiya sai wanda yake da kuɗi hajji ibada ce badaniya maliya tana da alaka da jiki sai kana da lafiyar da zaka yi kuma tana da alaka da dukiya ko a canja ko a yanzu domin sai kana da guzurin da zaka shi to sallan nan abu ce mai muhimmanci shi yasa malaman sun yi sabani kwarai da gaske akan wanda bai sallah shin za a kira shi musulmi ko ba za a kira shi musulmi ba waɗansu malamai sun ce duk mutumin da bai sallah ko da yana kalmar shahada wani mutumin ba musulmi ba sun kafa hujja da hadisan da ke nuna cewa al'ahdu allazi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafa da dai sauransu hadisai ne ingantattu da suke nuna cewa wanda bai sallah faqad kafara ya kafirta waɗansu malamai kuma sun ce a'a wannan kafirci ne da bai fitar da mutum daga cikin mi daga cikin addinin musulunci shi yasa idan mutum ya bar sallah aka ce shin za a kashe shi ko ba za a kashe shi ba wasu suka ce za a kashe shi haddan haddi ne na wanda bai sallah a kashe shi haddi waɗansu suka ce a'a za a kashe shi matsayin yana kafirci to sabanin da zai kawo kamar samaratul khilaf na farko in an ce an kashe shi a matsayin kafiri idan ba za a yi masa sallah ba kuma baya gadon musulmi musulmi baya gadon sa da sauran abin da zai iya biyu baya irin waɗannan waɗansu kuma suka ce a'a yana matsayin musulmi amma za a kashe shi amma shekul islam ibn taymiya yace shi yana mamakin a ce mutum ya ƙi yin sallah har an kashe shi kuma a ɗauke shi matsayin musulmi domin yin sallah ba abu ne mai wahala wannan yana nuna maka cewa bai ba ma musulmi ba ne to duk inda ta kai ta kawo malamai dai ko a wannan zamanin magabatan manya-manyan malamai na duniya irin su Sheikh bin Baz irin su Sheikh Albani sun yi sabani Sheikh bin Baz ya tafi cewa don da bai sallah a fitar da shi daga cikin musulunci jamhurin malamai ke so Albani kuma suna ganin a'a in dai ya yarda da kalmar shahada sallah ce baya yi a bar shi a matsayin musulmi to duk inda ta kai ta kawo akwai hatsari domin mutumin da yake barin sallah baya yin ta kuma yake iddia'in musulunci tana yiwa shekan ta nan ma ya fitar da shi daga cikin musulunci sannan kuma ko da mun ɗauke shi a matsayin musulmi tunda an yi ijma'in cewa wanda bai sallah kuma yace sallah ba wajibi ce shi ya kafirta amma wanda bai sallah tare da cewa ya yarda cewa wajibi ce shine aka yi sabani akan amma hatsarin inda yake saboda zamanin da muke rayuwa a yanzu domin akwai turawa suna son su bata addinin musulunci ta hanya daban-daban daga ciki ka ce ka yi imani da Allah kai musulmi ne amma babu ruwanka da aikin musulunci ko guda shi ne suke ce ma musulman non pratica musulmin da bai aikin komai da addini wannan musamman a wannan lokaci in muka ɗauki mazhaban waɗanda ke cewa bai kafirta ba to kun ga akwai matsala don yanzu kun ga muna da matasa da ba sa sallah amma suna kiran kansu musulmai in ka tambaye su zai ce to ai shi Nigeria ne kuma uwa baban shi yana sallah kuma mamman shi tana sallah to a idan aka samu cewa dan baban kana sallah mamman ka tana sallah kai musulmi na in ba ka yin sallah da sallar babanka za a saka aljanna ko da sallar mahaifinka ko ta wanka ko ta kaninka ko ta wani mutum a duniya in muka duba yanzu wannan mazhaba ta yi karfi a ƙasar Tunisi da yawa za ka iske mutanen da ba sa yin sallah a Tunisi amma matsayin musulmai suke kuma ba jahilai ba har malamai daga cikin su in mun ce malamai irin malamai na zamani za ka iske akwai wani malami da ya karatu a kasar tuniji yake ba mu labari matar da take karantar da su shari'a ta musulunci a university mace ce ba ta sawa hijabi ba ta sawa gyale ba ta sawa adiko haka take zuwa kai buɗe kuma jif take sawa skate skate buje wanda yake bakin guwai kana ganin guwanta in ta zo za ta bada ku shari'ar musulunci duka malaman musulunci za ta baka tarihin su da littattafan su da komai ga ka a ga kai a kanka amma kai ta ce antum muslimun wa nahnu muslimun والفرق بيننا وبينكم انكم تصلون ونحن لا نصلي ku musulmi ne mu musulmi ne amma bambancin mu ku kuna sallah mu ba mai wai mace mai doktora a shari'a ta musulunci amma wai kaji da take faɗa a jami'a to kaga in muka yi wasa muna cewa wanda bai sallah musulmi ne to kun ga za a samu matsala mai girma domin mi domin za a samu musulman nan farasikan matasan su koma ba su yin aikin addini ko guda ba ruwansu da sallah ba ruwansu da zakka ba ruwansu da haji ba ruwansu da azumi kawai dai sunan musulunci iske ɗauka kuma suna gidan su faɗa cikin aljanna to shi yasa ma ko da waɗanda suke cewa mutumin ya kafirta suna ganin dole na a tsorata saboda in ma mutum ya bar sallah daga nan zai iya kafirta shi yasa min babu sadda zara'a waɗansu suke ba da wannan fatawa wallahu ta'ala a'lam a wani lokaci ne aka farlanta sallah akwai saɓani tsakankanin malamai cewa lokacin da aka farlanta sallah lokacin da aka farlanta sallah an farlanta ta ne a matsayin raka'a biyu kamar yadda hadisi na ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha yake bayani hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim furidat as-salatu raka'atayn raka'atayn fil hadr fil hadr wa safar an farlanta sallah can farkon musulunci raka'a biyu ko a gida ko a halin balaguro fa uqirrat salatu safari safari sai an ka tabbatar da sallar balaguro akan abin da take raka a biyu wa zida fi salati al-hadar aka kara a cikin sallar ta gida wace shekara sai aka farlanta sallah wannan shi ma akwai maganganu daban-daban waɗanda malamai su kai waɗansu malamai sun nuna an farlanta sallah kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi hijira daga makka zuwa madina shekara ɗaya da rabi kenan cikin shekara ta goma sha ɗaya da rabi tunda shekara goma sha uku aka yi a makka ana da'awa kenan su a wajensu an yi isra'i da mi'raji kafin shekara ɗaya da rabi a yi hijira waɗansu kuma sun tafi cewa a'a an farlanta sallah ne kafin shekara uku da hijira kidan su suna ganin a shekara ta goma ne kafin hijira aka farlanta sallah waɗansu tafi ce a'a tun farkon ma kafin waɗannan isra'i da mi'raji an farlanta sallah raka'a biyu da safe raka'a biyu da marici amma duk inda ta kai ta kawo ba nan Najeriya ke saka ba shi ne cewa shi dai farlanta sallah abu ne wanda an farlanta shi hadisi na anas na isra'i da mi'raji wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da aka yi isra'i da shi daga makka zuwa baitul maqdis آية في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى بعبده sarki ya tabbata ga wanda ya yi isra'i da bawansa shi yasa waɗansu suka ce ai isra'in nan an yi shi da rai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallam ba da jikinsa ba amma zance mafi inganci bi abdihi an kace da bawansa bawa kuma yana da ruhi yana da min yana da jiki kenan gaba ɗaya ne aka tafi da shi lailan da daddare min al-masjid al-haram daga masallaci mai alfarma na makka suka ce wasu suka ce daga baiti na ummi hali inda aka ɗauke shi domin dukkan harami yana ɗaukar wato wannan suna wallahu a'lam ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci wanda yake mafi nisa ma'ana baitul maqdis a ƙasar isra'ila masallacin kudus da ake cewa wanda ake rikici a kan yanzu yan qur'ani yun sai suka ce to ai mai irajin da a taɓa faɗar ba cikin alqur'ani da haka babu mai iraji sun kare kan da hadisai saboda ba su yarda hadisai ba za mu zo kan wannan gaba lokacin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je har sama ta bakwai saboda girman sallah ba a farlanta ta ba a nan sai aka je da shi a sama ta bakwai don a farlanta sallah an farlanta sallah hamsin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yazo samu annabi Musa bayan ya dawo a sama ta shida Musa ya ce mishi koma ka roki Allah ya rage domin ni na jarrabi bani Isra'ila gabanin ka al'amarin nan bai yi kyau ya koma aka mai da su sallah 45 ya dawo ya ce nawa an ka rage ya ce to an rage biyar ya ce kuma haka aka kama rage sallah aka kama rage sallah ƙarshe shi da aka maido su sallah biyar amma ladar sallah hamsin gare su wannan ya nuna an sauƙaƙa mana ƙwarai da gaske to ƴan uwa musulmi yanzu ku dibi sallah biyar ne an ka farlanta mutane suna wasa da su ina ga an kawo sallah hamsin inda an kamo da sallah hamsin al'amarin ba zai yi kyau ba zai yi kyau ba a takaitan takaitawa annabi Musa ya rabe a ƙara ragewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ji kuma ya bari haka insha Allah za mu iya haka aka san da sallah aka zo da sallah guda biyar bayan an san da su tun da daddare gobe da safe zuwa wajen kusan lokacin sallar azhar jibril ya zo ya sanar da manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam lokutan sallah yayi sallah da shi farkon lokaci yayi sallah da shi karshen lokaci na kowace sallah ya nuna mai ga lokacin sallah kowace sallah da lokacin ta azhar yayi sallah da shi farkon lokacin ta ya zo karshen lokacin ta kafin lokacin sallar asar yayi sallah da shi haka ma la'asar yayi farkon lokaci da shi yayi karshen lokaci da shi haka magriba ita koyi sallah da shi guda da ita lokacin ta ba yawa ne da shi ba isha iya farkon lokaci sannan kuma ya farkon karshen lokaci asuba ita ma lokaci guda ne da ita ba ta da lokaci guda ya yi sallah da shi tun akwai duhu ya yi sallah da shi lokacin da akwai ɗan haske haske to a nan ɗan uwa musulmi akwai bayanai da ya kamata mu tattauna a kansu saboda duniyar da muke a ciki a yanzu na farko shi ne cewa akwai mutanen da ake kira 'yan ƙur'aniyu waɗanda muke ce ma da hausa ƙala ƙato wai ma'ana hadisai ƙala ƙato na wani ƙato na zan rubuta su ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa ba wasu jahilci ne musu yawa saboda ba su fahimci addini ba kuma suna son sai sun faɗi wani abu cikin addini waɗansu sun ɗanyi karatun amma karatun bai taka kara ya karya ba ba san ka'idodin shari'a ba san larabcin ba kuma sun shiga wasu kuma tana yawa suna buƙatar magoya baya ne sun yi karatu suka ɗauki wannan mazhaba wannan mazhaba ba yau ne ta faru ba tun farko farkon musulunci khawarij akwai hadisan duk su yi aiki da su suke suke da wannan ba su ma kamar ɗan ƙur'ani duk hadisin da bai dace da sarrafa su ba sai su aji haka mu'tazila sannan kuma imam shafi'i a cikin littafin sa ar-risala ku dibi imam shafi'i ya mutu hijira tana da shekara 204 ya haɗu da wani mutum kenan kaga kafin wannan shekara ta 204 yanzu muna shekara ta 1442 mutuwar sa ma ta fi shekara 1200 to ga lokacin da ya haɗu da wannan mutumin sai nuna miki bai yarda da hadisi ba gadiba akwai bayani da ya kawo kan waɗannan don haka wannan aƙida ta ‘yan ƙur'aniyun ta kai ta kai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu ko fiye da haka bisa doron ƙasa ba yau bane ta fara kar ku sa tsammanin yau ne aka fara wani ce bai rida hadisi ba don hadisan nan ƙarya ne ko kaza ko kaza dama mutumin da bai son ya tsaya ya wahala kan ilimi kullum haka ne hadisan in akwai waɗanda aka ƙarya ai akwai da za a yi ai bincike a gane hadisin da yake ingantacce wanda bai ingantacce in ba ka da wannan lokaci ka sai zuwa harkokinka ka bar ma waɗanda suke so su ba addini hidima su ba addini hidima to amma saboda matsalar su sun jahilci alqur'anin karan kansa sai kaga sun kafa hujjar da har cikin qur'ani qur'ani ya yarda da ita yanzu daga ciki sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je ya karɓo sallah sannan kuma can cikin hadisi an ce lokacin da za yi isra'i sai da yi sallah da annabawa sannan ya je sama sun ka ce to kai ka ji tun da walwala an ce ya yi sallah da annabawa a cikin baitul maqdis sannan kuma ya je sama kuma ya amso sallah a matsayinka da mai karamar kwakwalwa sun da hankalinka a'a kafin wannan lokaci ba a ce babu sallah ba akwai bambanci tsakanin yin sallah da farlanta sallah. Ita sallar dama ana yin ta, amma daga baya aka farlanta ta a sama aka ce ta zan wajibi ga lokutan ta ga komai da komai. Kaga akwai bambanci tsakanin kana yin abu da an wajibta maka shi. Mu ba mu ce ba wani kafin ya yi sallah da annabawan bai yi sallah, a'a mun yadda da ana sallah kuma mun faɗa kuma mun san da wannan ayoyi sun yi bayani. amma a farlanta mai ita ba a farlanta mai sai lokacin Isra'i da Mi'raj. Ina fata kun fahimci wannan. Na biyu sai su ce wai annabi Musa ya ce ma Allah ya ce ma manzo sallallahu alaihi wa sallam koma wai Allah wai aka zo ana tattauna da shi ana cewa ayi kaza ayi kaza ana zuwa ana dawo ma Allah. A ganin ma sai su ɗauki hankalinka. sai su ɗauki hankalinka musamman kuma su ɗauko hadisi na abu sa'idin al-khudri wanda yana cikin sahihul bukhari da sahihul muslim mutumin da ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ya je wajen wani malami ya nemi tambaya shin ina da tuba ya ce babu ya kashe shi ya zanna ɗari ya je wajen wani malami kuma ya tambayi shi ina da tuba ya ce mai wa man yahulu bainaka wa bainas tauba wa zai hana ka tuba kana da dama ka tuba shikenan ya ba shi dama cewa ya tuba ya bar wannan ƙasa da yake ciki bayan ya kama hanya yana tafiya sai mutuwa ta riske shi da ya mutu ma ya yi mutu ne cikin ƙasa da yake sabo sai mala'ikun rahama suka zo mala'ikun azaba suka zo suna gardama da jayayya wa zai ɗauka shi sai suka ce wai kaji an ce mala'iku suna jayayya dama sai aka ce Allah ma ƙasa wahayi kamar yadda cikin hadisi cewa waccan wadda take ta saɓo ta matse waccan kuma ta matso sai zama to ya faɗo cikin wancan yanki ko da kaɗan ne. to wai kaji mala'iku suna tattaunawa wai kuma annabi ya ce suna suna tattaunawa da Allah. To kaga wannan sai su bugar da hankalinka. Dan baka fahimci alƙur'ani ba ne. Irin waɗannan mutanen ba a rigima da su a kafa musu hujja da hadisi da musu da hadisi ba ko da maganganun malamai ko ma cikin alkur'ani kai nazari yanzu kana gano abin da suka faɗa maka alkur'ani akwai shi bari mu bada misali Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa iz qala rabbuka lil mala'ikati lokacin da ubangijin ka yace ma mala'iku inni ja'irun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kasa qalu suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha yanzu zaka sanya wanda zai banna a bayan kasa wa yasfiku dima ya zubar da jini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhali mu muna yi maka tasbihi kuma tare da gode maka muna tsarkake ka ah ya an kai mala'iku suke tattauna da Allah haka Allah ya ce zai yi abu kuma suna ba shi shawara kontrarikin abin da ya ce zai yi. Kuma wannan Qur'ani ne yake ba da labari ko baka da wannan ba. Aya ta gaba a cikin suratu Sa'ad. Allah ya ce ka gaya musu qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun ma kana li min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasim ban kasance ba ina da wani ilimi kafin a min wahayi bil mala'il a'la can sama sama sama sama sama sama sama sama da bakwai mala'iku da suke can sune al mala'il a'la idh yahtasimuna lokacin da suke jayayya to qur'ani ya shace mala'iku suna jayayya kuma sun tattauna da Allah ba hadisi ne fara kawo wannan ba nuktar mu ta gaba game da 'yan ƙur'aniyu sai aka zo wajen sallah sai suka ce in an ka rike qur'ani ba a samun sabani Allah ya ce afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira ai ba a samun sabani cikin qur'ani amma hadisi kaza ya ce kaza hadisi kaza ya ce kaza wani ya ce kaza wani ya ce sahihi wani ya ce sahihi ce to ba matsala sabani abu ne wanda tabbas dole ce an yi shi walau sha'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin za su saɓani mutane. Saɓani wanda ba a so saɓani cikin aƙida, shi ne ba a da shi ba. Amma saɓani na fahimta wannan dole ne akwai shi tsakankanin mutane. Amma bari mu ba da misali kuma mu ba da aya ta Alƙur'ani kan mutum zuwa ga hadisi. Allah ce wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وداود وسليمان وداود وسليمان فأنبتي سكينا إذ يحكمان في الحرب لوكس da suka yi hukunci game da al'amarin da ya shafi alharb kiyo dabbobi suka je suka yi banna idna fashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobi suka yi banna da daddare wa kunna li hukmihim shahidin mun kasance ga hukuncin da suka yi masu shaida ففهمناها سليمان sai muka ga fahimtar da annabi Sulaiman. To, anan abin cewa da annabin Allah da annabin Allah sun yi saɓani, kuma ɗa da uba, kuma baban shi ne mai hukunci, amma Allah ya gane da ɗa abin da shi ne fahimta ba, kuma saɓani ne suka yi kuma ba wahayi ba ne, don inda wahayi ne ba za su yi awon saɓani ba. ashe mas'ala ta ijtihadi wadda babu nasi karara akan ta yin sabani ba wani abin mamaki ba Qur'ani ne ya tabbatar da wannan ba wai hadisi ne muka kawo ba ina fatan kuna fahimta ka to sai mu zo game da al'amarin sallah yan qur'aniyun da suka ce sallah sallah wanda mu muke yi mu da muke yarda da hadisi asuba muna yin raka'a biyu azhar muna yin raka'a hudu la'asar muna yin raka'a hudu magriba muna yin raka'a uku isha'i muna yin raka'a hudu to ƴan qur'aniyun kuma da suka rike qur'ani sai muka iske sallar su ba haka take ba wasu daga cikin su suna yin irin sallar da muke yi asubahin raka'a biyu azhar raka'a hudu la'asar raka'a hudu magriba raka'a uku isha'i raka'a hudu waɗansu kuma daga cikin 'yan ƙur'aniyun sai suna yin kowace sallah raka'a ɗai ɗai ɗai ɗai suke yi wasu daga cikin su ba su raka'a ko guda za su je ni su didi gabas shi ke nan da mutum ya yi tsaye ce Allahu Akbar sai ce assalamu alaikum ya ƙarin sallah wasu daga cikin su kuma sai suka ce ma ba su yin sallah su ba su ga sallah ba tunda Allah ya faɗi yace ayi sallah amma bai faɗi yadda za a yi da ba su ayi sallah ba bai da bukata ta da yana da bukata da zai faɗi yadda za a yi to yanzu cikin waɗannan da suka rike Qur'ani ya zamu da su wannan yayi raka'a biyu subahin irin sallar da muke yi to shi ina dalilin sa shi ko wanda yake sallah raka'a ɗai ɗai ɗai ina dalilin sa shi ko wanda yake yin sallah ya zo ya dibi gabas ya yi tsaye ya ce Allahu akbar assalamu alaikum ina da bijinta shi ko wanda yake cewa ma sallar babu ta shi kuma ina da bijinta tunda dai Allah ya faɗi sallah kuma ya faɗi ku'i ya faɗi sujada amma bai faɗi yadda za a yi ba kenan wannan ya nuna Allah bai da bukata to wannan yake nuna maka cewa waɗannan mutane suna akan tafarki wanda ba na gaskiya ba waɗanda suke yin sallah irin ta sai aka ce to ku kawo ayatin alqur'ani yadda ake yin sallah sai suka ce ai Allah ya ce alhamdulillahi fatiri samawati wal ard ja'il al mala'ikati rusulan uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha inna Allah ala kulli shay'in qadir alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiri samawati wal ard Allah shi ne ya ƙage halittar sammai da ƙasai. Ja'ilil mala'ikati rusulan Allah ya sanya mala'iku su zamanto manzanni da yake turo su da wahayi ko da wani umarninsa. Uli ajnihatin mala'ikun nan suna da fikafikai masna sai sun ce biyu sallas wato asuba. Wa thulatha suka ce uku shine wato sallar magriba. Wa ruba' suka ce hudu shine wato azhar da la'asar da kuma wato isha'i aka ce a na ana rincin ta kasa kammala uku kuma ina lokaci ina sallah ta shigo cikin wannan babu sallah nan ko kusa ko nisa waɗansu kuma suka ga akwai wuya babu dalili sai suka ce a ai kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yazo ai ana sallah ai annabi Musa ya yi sallah wa aqimis salata li dhikri annabi Isa ya yi sallah wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya sai aka ce da su to mun ji tunda suna yin sallah ya suke sallah sai suka ce a kai ai haka ne ai ita sallah ba wani abu da wanda an karwaito ba annabawa sun yi annabi yayi a aikace sahabban shi suka gani suka ayi ana kallon yadda aka sai tabi ina suka yi tabi ina tabi ina suka yi tabi har Allah ta kawo gare shi ne a hadisin nasu ko kuma shi ne hujjar su sai mu ce a'a da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da annabi Isa sun haɗu ba su haɗu ba dan ya ce wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad ina muku bushara da annabin da zai zo bayana ana kiran shi Ahmad to shi Ahmad kin nan ba su haɗu ba bayan shi ce zai zo to da ya ga annabi isa da sai ce mai ga yadda mun ka kasance muna yin sallah mu annabawa haka ne ruwaito ta zuwa ga gaba kaga wannan hujja ba hujja ba ce zancen fa bi hudahu muqtadir kawai wani usulubi ne na wawaitar na wawaitar da hankulan mutane sannan kuma su ma suka fa hujja da wannan in aka zo wajen aure sai a tambaye su mata nawa ake yi sai su ce a ai mata goma sha takwas ake yi me ya hujja ku sun kace Allah ya ce fanki huma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba in za a yi aure masna ka auri biyu biyu ga biyu hudu kenan wa thulatha da uku uku ba au thulatha ba yake wa thulatha da uku uku wa ruba'a da hudu hudu kenan biyu ga biyu hudu uku ga uku shida sun zan goma hudu ga hudu takwas sun zan sha takwas suka ce mata goma sha takwas ake sai muka ce can cikin suratul fatir ja'ilil mala'ikati rusulan uli ajnihatin zancan su kakakai akai amma kun ce zancan sallah mun bar muku masna bibbiyu sun zan hudu to ita sallar asubahin kuma raka a hudu ta kuma kun ce nan biyu ake nufi wa thulatha da uku uku magriba shidda ya kamata a yi a fassara ku wa ruba'a da hudu hudu takwas takwas ya kamata a yi to a ina kuma aka samu sabani na waɗanda lafiyar zaɓe wanga ina muku magana ɗan ƙur'ani ne jalla kaga soki burutsun su ya yi yawa wanda yace in an zo za a yi tsaye yace shi bai ga ruku'i bai ga sujjatun qur'ani ba abin da ya gani zaka zo kai tsaye su ne ake kira ƴan tsaf akwai su amara ƴan tsaf masu libin gaba su yi tsaye kawai shi an kare sallah me ya dalilin ku sun ce Allah ya ce wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين أي الله نجن تقلبك أي وقت في الساجدين أتكلم ما سجدنا كنا النبي أنا شكل الذي يراك حين تقوم الله نجن نجن تندك يسي كنا أنا النبي وتقلبك في الساجدين أنا نفع النبي أنا سجدا كان ما سون سجدا سوكو وأنسو musamman daga cikin sufaye suka ce to wannan yake nuna ai annabi wato cikin tsatson iyayen shi da ya fi jirkita tun daga annabi adam har zuwa nan annabi ya kasance yana sallah tun shi na cikin cikin mahaifin shi wata fassara wadda ga tanan baka san ma daga inda ta fito ba amma nan muna magana ne kan in qur'ani sai aka zo kuma wajen waɗansu suka ce su raka'a guda na za su saboda cikin qur'ani ba a faɗi yadda adadin raka'o'i ba don haka su sun huta in sun yi raka'a guda magana ta tsari wasu kuma suka zo suka ce a'a za su yi raka'a guda ne kawai amma ba sai sun yi ruku'i ba sun jira ba tunda Allah bai faɗi ba yadda za a yi kenan in ka zo ka dibi gabas kai kafara ka sallame magana ta rage ta kare to kun ga cewa sun rike alqur'ani gashi sun yi sabani wa junansu kuma wa junansu suna kafirtar da juna a zaman da muke yanzu manya-manyan 'yan ƙur'aniyuna da akwai a Najeriya musamman da ita ce take tuttuɓo muna bala'i guda uku ne waɗanda suka shahara iya sani na da malam usman dan gungu da malam sale da kuma malamin su guda da yake funtowa wanda kwanakin baya ya zo nan gaba a gidan tele daga na duniya sun tattauna da shi ya ayya masu suka yau na mata sunan shi dama sunan da nake ne ba jazakallahu khair to shi sale ya kafirtar da ya hayya masu suka ya kafirtar da ɗangungu shi kuma ɗangungu ya kafirtar da sali ya ce ɗan mishin ne ma'ana ɗan mishiyon ne yadda ake kawo mishiyonar shi kuma ya hayya masu suka ya kafirtar da sali shi ma to cikin su kuma kowane yayi iddia'in yana rike da alqur'ani ya zamu yi in muka tafi gaba muka aje ɗan ƙur'aniyuni saboda lokacin namu ya fara karatowa sai mu zo zuwa ga waɗansu 'yan shi'a da ake ce ma 'yan shi'a 'yan baƙiniya 'yan shi'a 'yan baƙiniya su ne waɗanda suke fassara alƙur'ani suke cewa ƙur'ani yana da zahiri yana da baƙini zahirin ƙur'ani shine kalmomin da kake gani baƙini kuma shine abin da ya koyo na ma'ana to wannan ɓoye wannan da ake cewa an yi an ɓoye ɓanda ce wanda Allah ɗin sun iya karta saboda suna nufin duk abin da ka gani cikin alkur'ani ramzi ne idan muka dubi sallah ta 'yan shi'a waɗanda isna a shari'a waɗanda suke 'yan shi'a ne waɗanda mutanen shi'a da suke da ƙarfi a iran su suna yin sallah amma sallar tasu ita ma wani lokaci ga ta nan azuhur raka'a biyu la'asar raka'a biyu magriba raka'a biyu subahir raka'a biyu isha'i magriba raka'a uku subahin raka'a biyu to su waɗanda ƴan baƙoniya ko sallah ba su kwata kwata sun kace da an kace wa aqimu salata ana nufin ku tsaye da sallah kawai ku tsarkake zukatan in ka tsarkake zuciyarka kawai ka tsaye da sallah haka kuke samun waɗansu da ake cewa ƴan alhadasa haka suke fassara qur'ani wai bai qur'ani bai buƙatar fassara wani malami kawai yadda ka fahimta cikin larabci shi kenan sai suka ce to qur'ani ma fassara shi kawai da aka gaba shi yasa waɗannan 'yan shi'a 'yan batiniya da su da filozof tare suke to waɗanda suka tasirantu da su a yanzu nan su ne waɗansu daga cikin sufaye da ake kira ‘yan haƙiƙa. Su ba ‘yan baƙuniya ake ce musu ba ‘yan haƙiƙa, wai kai baka fahimci haƙiƙanin abin da Ƙur'ani yake nufi ba. Shi yasa su sallah a wajen su shirme ne ka zo kana yin sallah. To daga cikin su aka samu waɗanda suke nuna cewa duk mutumin da ka gana yin sallah, to wanda mutumin ba fahimci Alƙur'ani ba. Haka cikin ‘yan Ƙur'ani yuna akwai waɗannan mutanen. Haka cikin ‘yan baƙuniya na shi'a da sauran mazhabobi na ɓanna na baƙuniya duka akwai wannan. suka ce yin sallah shirme ne mi addalilin ku suka ce Allah ce wa abudu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka bauta ma Allah sai yaqini ya zo ma su wasu daga cikin sufaye suka ce yaqini shine wani ilimi wanda zaka kai wata martaba ta sanin Allah wanda baka bukata kai sallah baka bukata kai ibada su ko yan hakika sun ce hatta ya'tiyaka al-yaqin hakka fanci hakikanin Qur'ani sai ka daina sallah wani dan qur'ani ya ce ta yi a ce ka leki har qur'ani ya zo ma da ka kare qur'ani qur'ani ya zo ma to bautan mi kuma za ka yi ai ba bukatar kai sallah ka duba cikin tafsirin magabata na ahli sunna duk zaka ga waɗannan fassarorin saura da waɗannan mabandata suka yi da kuma da rabbin da aka yi musu al yaqin na ana nufin mutuwa da nafsi na alqur'ani ma salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallin wa lam nakum nut'imul miskin وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين همتوا تسوبنا باب وندي كي النبي صلى الله عليه وسلم سنة الله باب وندي كيش سنة تفسير القرآن amma har ya mutu ƙarshen wasiya ta yana cewa as-sala as-sala wa malakat aymanukum ya tsaye da sallah to ka fi shi sanin Allah ne ko ka fi shi sanin alqur'ani da bai bar sallah ba to fassara qur'ani da cewa wani bai sani ne ko wani abu wannan kafirci ne saboda ka ko cewa hagga da hakika ne wannan daga shi a batiniya da filosofi aka dauko wannan akida Allah ya nuna tsari da ita to ƴan uwa game da al'amarin sallah wannan kaɗan ne na ɗan cirato muna na waɗansu mazhabobi waɗanda yanzu turawa suna taimaka ma waɗannan mazhabobin saboda a daina yin sallah mutane su kafirta su bar addini kowa ya abin da ya kada ba saboda da an bar sallah shi kenan ƙarya ta ƙare ne yau da sallah cikin addini sallah ce zakkar dai mai yin ta tsakani da Allah akwai wa azumin ne matasa yanzu da dama ba su ba su yin azumi kowa yanzu da wata azumi ya kama daga wanda adda istoma sai wanda adda tansiyon sai wanda adda nunani da ba su ma kuma ne ne shi in ma mutum ne wanda girma ya kama shi za ga ya je farmasi ya ciwo magunguna da takarda da ordonance wani kuma ya ce inda abokin shi doktor ya yi mishi takarda don ya nuna cewa bai da lahiya nan ma'aikatan mu kana gani masu sai da tsire ga azumi da nama suna sai da abinci mutum na zaune cikin biro yana shan AC dan dako wanda ga yin dako nan ka su nan mu garan barci da katako ya ina ya ɗauka duwa da azumi kai kana zaune cikin biro kana shan sanyi dan takatar rashin dan kuma ka ce wai baka iya azumi za ka yi bayani kuma duk waɗannan takardu da an ka baka na farmaki da na likita ka tattara su in kan mutu a baka su ka je ka gama wani shiri ka ce ga abin da hana ka azuci Allah ya mun kanka to nuktan mu wadda kuma ba za mu samu damar ƙarasa ta ba game da abin da ya shafi sallah nukta ce ta yin sallah karan kanta sallah tana da farillai sallah tana da sunnoni sannan tana da abubuwa daban-daban ya kamata in akwai wani wanda zai kwai ɗaliban da za su yi karatu da malami a samu littattafan da za su gaya ma mutane yin sallah a fara da in littattafan fikihu na nan malikiya mu fara da ahallari ko ba haka ba in akwai kuma malamin da zai karantar da sifatu salatun nabi sallallahu alaihi wasallam da shaykh nasiruddin albani shi ma ana iya an ƙare wanda littafi da yake na kowa da kowa ne kuma fahimtar sana da sauki a je zuwa ga wannan littafin ya tattaro hadisan ingantattu duk da yake littafin da ake gani muktasar ne wancan sifatu salatun nabi babba mujalladi uku zaka ga abubuwa waɗanda sun ka tabbata amma in kana son ka gane farillan sallah da sunnonin sallah kada ka yi mata karatu in dai ba almajirai bane kawai ka ɗauke ta irin yadda ake gabatar da ita sai ka fitar da abin da yake farilla da abin da ba farilla ba ka gane sallah amma an ce farillan sallah kaza ne sunnonin sallah kaza ne mustahabban sallah kaza ne wannan rikitar da mutum yake amma mutumin da bai yi dogon karatu ba kawai a fara da shi in mutum ya yi a wannan lokacin sallah yi saboda kuma muna son mu bari akwai wata magana mai muhimmanci kan lokacin sallah da yawa masu aiki da manturkin nan da wani saman internet ko lokacin sallah ya shigo ko bai shigo ba wannan babban kuskure ne fa satellite ba ta sanar da kai lokacin sallah lokacin sallah zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da annabawan da sun ka gabata babu satellite babu mantu amma duk littafin musulunci in ka ɗauka za ka ga lokutan sallah lokacin asuba in alfijiri ya ceto kafin rana ta kullu in rana ta kullu lokacin ta ya kare lokacin sallah azhar a shar'anci daga lokacin da sha biyu da minti goma sha biyar ta yi rana ta yi zawali sha biyu ta kai tsakiya minti goma sha biyar ta yi zawali lokacin sallah azhar ya yi daga nan har zuwa karfe uku duk lokacin sallah azhar ne har zuwa lokacin da inuwa ka za ta zo daidai da kai shine karshen lokacin sallah azhar daga lokacin da inuwa ka ta zo daidai da kai lokacin sallah asar ya kama har lokacin da rana za ta yi ja kafin rana ta faɗi daga lokacin da rana ta faɗi lokacin sallar magriba ya zo daga lokacin da shafaki ya koyu wani jajajaja ne akwai ana kiransa shafaki wasu sun ce ɗoro ɗoro ne amma mafi yawanci malamai suna cewa wani ɗan jajajaja ne na sauran hasken rana da tabbani shine fala uqsimu bi shafaq wal layli wa ma waqa daga lokacin da shafaki ya koyu waɗansu na kaddara shi da minti talatin wasu na kaddara shi da minti arba'in da biyar lokacin sallar isha'i yayi daga lokacin da duhu ya shigo har zuwa karfe goma da rabi waɗansu malamai sun tafi cewa ma lokacin isha'i har zuwa lokacin da kafin alfijiri na farko ya keto duka alfijiri na biyu ya keto duk lokacin sallar isha'i duk da yake waɗansu bai cewa a'a lokacin ta yana karewa ne zuwa ga sulusin dare kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na ibn rushd al-andalusi al-hafiz akwai bayanai na wannan la'asar ma an yi sabani lokacin hanafiya su sun ɗauki cewa la'asar sai in wakka ta ya ka biyu sannan lokacin la'asar ya kai amma wannan magana ce da suke tana da dauri to a ina ne an ka samu cewa dole in ba agogo bai kiran sallah ko ko salula ta kiran sallah kai yanzu kana nan cikin birni kana da agogo to mutanen da suka cikin ƙauyukan da babu agogo suka kana su su gane lokacin sallah ya ko bai ba A'a waɗannan abubuwan suna taimaka muna mu gane lokacin sallah ne amma ba su ke nuna lokacin sallah ba. Wanda agona bai da agogo bai da internet ya zan yi shiga da lokacin sallah. Ko ko dole dole dole su ta hanyar su za a gane lokacin sallah yanzu. Da haka mutane su daina tsanantawa kan waɗannan abubuwa. A daina tsanantawa suna taimaka muna amma ba su ne za mu itimadi a kansu. To a gurguje in mutum zai zai sallah zai kabbara harama kabbara harama matsayin mi take sunna ce ko farilla a farilla shi ke da magana ta kare daga kabbara harama sai mi akwai addu'a da ake yi du'a ul istiftah a eh kamin tsayuwa domin kabbara bon tsayin daga ne yake farawa bayan kabbara haka ne shi matsayin mi yake eh eh farilla ce to shike da musa musa to sai mu je gaba daga nan sai sai addu'a da ake yi akwai addu'o'i daban-daban du'a ul istiftah سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك matsayin mi shike mustahabbi daga nan sai a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a boye amma a wajen shafi'iyya dole sai ka bismillahir rahmanir rahim a bayyane daga nan sai karanta fatiha karanta fatiha matsayin shiki farilla amma sai in ka karanta ta da kyau yanzu kun ga babu mu karanta fatiha ba balle mu san kurakuran da muke daga fatiha sai ni sai sura ana cewa amin shi cewa amin kin na matsayin shiki mustahabbi to a wajen shi ɗan shi'a ba a ce amin da ka ce amin cikin sallah ka zan kafi to mu tahi sai karanta sura karanta sura matsayin yake sunna to daga karanta sura sai ni sai kabbara ko zuwa ga rukuni za a daga hannuwa daga hannuwa mafi yawancin hadisai dai da suke cikin sahih bukhari da sauran hadisai suna nuna cewa da sauran kutubu sunna as-sunan suna nuna cewa wuri uku ne ake daga hannu lokacin kabbara harama da lokacin ruku'i da lokacin ɗaukakowa daga ruku'i amma akwai wata riwaya ta Abu Humaid wadda tana cikin sunan Nisa'i fi Sheikh Al-Albani ya inganta ta cewa har tsakanin sujada da sujada ana yin mi ana ɗaukaka hannuwa to waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa ɗaukaka hannuwan nan na tsakanin sujada da sujada ba waɗancan guda uku ba an shafe shi waɗansu ce a'a hadisan da ke cikin sahihul bukhari waɗancan sun fi inganci kenan za a rinjayar da su akan wannan shi kuma albani ya tafi cewa babu nasku kuma babu tarjihi shi yasa duk wanda mutum ya ɗauka kakka yi wani zargin sa domin shi ɗaga hannuwan ba wai wani mustahabbi yake ba abin da ke ɓata sallah bane kenan wanda ya ɗauki cewa har tsakanin sujada da sujada ana yi ɗaukaka hannuwa ba shi akwai riwaya da ta zo su waɗansu malamai sun rinjayar da cewa wannan riwaya tun da waɗancan riwayoyi sun fi ta ƙarfi a aji wasu kuma sun ce a'a can da ana yi amma an shafe su tun daga abin da manzo Allah sallallahu alaihi kasance na aikata shi kuma ya tafi cewa a'a hadisin da ya tabbatar da wannan shi ma ingantacce ne tunda ziyada ce ziyadatu thiqa maqbula ana karɓar ta tunda thiqa ne ya ƙara kuma wannan abin mustahabi ne ba wani abin rikici bane mun fahimci wannan da kyau to in mutum yayi kabbara za shi ruku'i matsayin mi shike kabbara waɗansu tafi cewa tana matsayin sunna ko waɗansu cewa tana fi matsayin abin sunna to daga nan in mutum ya yi kabbara ko kuma cikin kawai na ganin in ban manta ba ya ce mustahabbi ta amma dai mu ɗauke ta matsayin sunna ka yi kabbara sai mi sai ruku'i ko ruku'in kuma yadda ake yin shi a aza hannuwa ga goyiya a buɗe su a ɗan kuma lankwasa hannaye kaɗan sannan kuma a daidaita baya da kai yadda in an zuba ruwa ba za su zubi ba ruku'i matsayin shi ce farilla to daga nan za a ce subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim ko subhana rabbil azim subhana rabbil azim subhana rabbil azim amma wa bihamdihi nan an ce bai inganta ba in ji malaman hadisi ba ni ne nufa ba na ku san suna buga shi in wani sai kuma bai bari sai ya faɗi gaskiyar rikici da shi ba shi lahiya addini ba harkar rigima ba ce daga nan mutum zai ce sami Allahu liman hamida ko ba haka ba sami Allahu liman hamida mu matsayin mishiki matsayin farilla amma dai wasu sun cewa matsayin sunna kuma shi ne abin da yafi wallahu a'lam daga nan zaka ce rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd duk sun inganta shin da liman da mamudu suna faɗa shafi'iyya sun tafi cewa da liman da mamu kowa ce sami Allahu liman hamida kowa ya ce rabbana wa lakal hamd domin sami Allahu liman hamida hu zikiri ne na wato kowa rabbana wa lakal hamd shine na tsayuwa amma jamhur da sun tafi cewa kawai in dai sallah ce ta mutum biyu da liman da mamu liman zai ce sami Allahu liman hamida mamu zai ce rabbana wa lakal hamd mu anan dai mun tafi cewa in dai liman da babu ne in liman ce sami Allahu liman hamida jama'a ba su ce rabbana walakal hamdu ko lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu dauka kowa daga ruku'i matsayin me yake farilla sai an miƙe tsaye tak kaga masu yin sallah nan ta koton kurciya kaga mutum ya wani ma da ruku'i shi kayan kazarci babu sallah shi yasa sallar na akwai matsala bayan mutum ya ce rabbana walakal hamdu zai ce hamdan kasiran tsayiban mubaraka kuma wani lokaci zai kara ba da wasu addu'o'i ce kama yuhibbu rabbuna wa yarda to daga nan sai mi sai tafiya zuwa ga sujada tafiya zuwa ga sujada matsayin mi yake farilla sannan zai ce subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la ko subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la don wabi hamdihin nan bai tabbata ba bayan mutum ya yi sujada zai yi sujada akan gabbai guda bakwai hannayenka su bibi alƙibla suna muke goshinka da abin nan hanci tadalar hanci ko tsinin hanci ko tsinin hanci su taɓo ƙasa sannan ka aza hannayenka ka buɗa su haka ba a mace su ko a aje su ga ƙasa in bisatul kal guwayen abin nan hannaye ba a sun tabo kasa liman zai iya budewa mamu kuma in kaga akwai matsatsi sai ka dan bude su ka dan saboda wani son shi kai sai yayi sunna 100 bisa 100 kuma yana cikin mutane to in kace haka zaka budewa ai maka mutane da kai babu sallah sai an samu matsala shi yasa sai aka kallon mutu a ce kaga da kuje nan ba ka yi sallah kusa da su kakka matsa bayan wannan sai dauka kowa daga sujada dauka kowa daga sujada farilla yake in an zamana za a yi za a yi addu'a rabbi ghfirli rabbi ghfirli kadiba cikin hisnul muslim akwai addu'o'in da ake yi ma'anar shi Allah ka gafarta min Allah ka gafarta daga nan zaka koma kuma sujada ya zan ya zan farilla daga nan kuma subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la subhana rabbil a'la daga nan sai ka miƙe sai in ka miƙe tsaye kaga ka samu raka'a ɗaya sai raka'a ta biyu zaka zalla kai tahiyya tahiyyan nan ta farko matsayin sunna take tafiya ta ƙarshe ko tahiya ta ƙarshe matsayin farilla take kuma tahiya kala hudu ce daban daban daban daban daban akwai wanda Imam Malik ya yi riwaya ta a cikin Muwatta akwai wanda a cikin Sahihul Bukhari ka diba cikin Sifatu Salatun Nabi ko kala hudu take to bayan tahiya ta biyu mun ce farilla ce sai akwai wani abu shine raka'a ta uku da raka'a ta farko lokacin da za a tashi zuwa raka'a ta biyu akwai abin da ake cewa jalsatul istiraha jalsatul istiraha zama irin wannan wanda sai mutum ya dawo daga sujada ko ya miƙe tsaye kai tsaye wannan abin matsayin mustahabbi yake kuma ba a ce ka yi shi kullum ba kuma ba a ce ka bar shi kullum ba sai dai in kana limami kai hattara in ka yi shi ka bari sai ka tashi tsaye ka bara dan in ka ce ka yi jalsatul istiraha san kai kai bara sannan ka miƙe yanzu na kana da mutane su ce subhanallahi sai su abu zaman tahiyya za ka jalsatul istiraha wadan sun ce babu shi amma da su sun tabbatar da shi amma ba matsayin wajibi yake ba abu na gaba wannan jalsatul istiraha wasu sun tafi cewa ba a yi shi sai wutiri sai wasu suka san tsammani a abinda ake nufi da wutiri ai raka'a ta ƙarshe wanda ake yi raka'a ta dare ba wannan witiri ake nufi ba shi kalima ta witiri tana nufin duk abin da yake daya wai ma'ana a raka'a ta uku witiri take kidan ba a yin shi a raka'a ta farko wasu kuma suka ce a'a za a yi shi raka'a ta farko da ta uku dan duk witiri na dai witiri na uku witiri na shine witirin da suke nufi daga nan abin da bamu kawo ba in an yi tahiya za a yi salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda matsayin sunna shike a raka'a ta farko a raka'a ta biyu bayan tahiya shi wannan matsayin sunna yake wadan sun tafi cewa matsayin wajibi ne amma dai ba matsayin farilla yake ba wallahi ta'ala ala daga nan raka'a ta biyu raka'a ta biyu wadda banda sallar asuba ita raka'a biyu ne in ka yi shin ana addu'a bayan salatin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a raka'a ta biyu masalar magriba da isha'i da azhar da al'asr waɗansu sun ce ana iya yin addu'a waɗansu suka ce a sai a raka'a ta ƙarshe ne in an ƙara tahiyya ake yin addu'a sai ka roƙi duk abin da kake bukata kuma a cikin sujada ana addu'a nan ne ahli sunna suke yin addu'a a cikin sallah bayan an sallame babu wata addu'a sai dai afkar du'a'ul ibada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام sai sauran azkar da suka so daga nan kuma sai sallama sallama ita ma akwai siga guda hudu wanda yace assalamu alaikum ya tsaya akwai hadisi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ita ma akwai ta assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah da ka shi ba akwai shi ka karanta kaga abubuwan da suka inganta kada ka rike wani abu tana yiwa akwai kala daban-daban kuma abinda muke son mu ce kakka rike siga guda kace ita kadai za ka yi in an ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi wannan yayi wannan yayi wannan to ka hada su in ka ce wata rana rabbana lakal hamd to wata rana sai ka ce rabbana wa lakal hamd wata rana sai ka ce allahumma rabbana lakal hamd wata rana kuma sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamd duk ka hada su amma shi in ya dauki siga guda akan sai ke tsayawa wannan shine cikakken biyayya zuwa ga sunna daga nan bayan sallama da azkar da muka faɗa sai abu guda wanda yake da muhimmanci game da sallah tun da lokaci yayi shine natsuwa samun natsuwa zamanin internet da zamanin TV da zamanin harkokin duniya da zamanin komi a shaf shaf shaf da zamanin haɗa salloli a jihar da la'asar bangare da isha'i saboda wasu harkoki na duniya balle yanzu siyasa ta doso mu akwai mutumin da ba da siyasa ta zo ya daina sallah tun da ana shiga kamfani waɗansu kuma gayuna da masu beirut da masu internet da mata da Allah jarbe su da kallon TV ana kallon dandalin soyayya da fina-finan Indiya. Wani zai yi sallar babu nutsuwa, wani kuma sallar ma ya daina, wani kuma shi wata bayan wata. To nutsuwa ba wai bukatar ta kawai ka zo ka yi ruku shi ne ake bukata ba. Ana bukatar nutsuwa a cikin sallah. Idan ya zama tun ruku'i da sujada da abubuwan da ake faɗa su ne matsayin jikin sallah. to samun natsuwa ka ji cewa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce al-musalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da Allah suturar da zaka sa ya kamata zama ta sura ce ta kwarai yau ko minister zaka je gari zaka sa sutura mai kyau in ma gaye ne kai zaka je wajen hira zaka yi mugun shiri amma sai ka iske rigar sallah wanda mutum ke zuwa da ita sallah ko aiki ma bata dace a ce ya je da ita ba gona walakantattar sutura wadda ba ta kima kamar Allah bai da wata kima a wurin shi sallar kuma in ya zo bai ba sa raka a taɗe ake ko ta biyu ba shi dai in an ka ce Allahu akbar daga nan ya shiga cikin harkokin shi na duniya illi mai ce assalamu alaikum ce assalamu alaikum a ƙarshe zan liƙe da wata kissa ta wani mutum wanda ana sallah sai liman yayi rabkanwa raka'a hudu ne raka'a ta uku sai liman yi zaman tahiyar da sallah sai ya ce subhanallah subhanallah su mata kuma za su yi tabi subhanallah subhanallah ha liman sai ta shekaraka a guda aka yi sujada aka sallame sallah dama in an yi ƙari cikin sallah ba abiya ake yi in an yi rage cikin sallah kabliya ake yi kamar yadda abin da yake kuma in an yi kabliya wurin ba adiya sallah ka yi in an yi ba adiya wurin kabliya sallah ka yi da ba su judu su hauni don mantuwa ne ake yi akwai maganganu dai ko waɗanda sun ɗauki kablu salam cikin mazahib shi kaɗai ake yi wasu sun ɗauki ba'da salam da dai sauransu a ƙarshe bayan an sallah da sallah aka ce kai wa da kai kaɗai na abbe da liman kai kaɗai ne kake biye da liman ya an kai kai kaɗai na kan gane cewa liman ya yi rabkarwa ya an kai kai kaɗai na kan gane liman ya yi mantuwa ya ce to wallahi dai shi abin da ya sa ya gane sallah ba ta cika ba in an shiga raka'a ta farko yana hitowa daga gidan shi hitowa daga gidan shi kamar yana imajinan ya hito daga gida ya an kai raka'a ta biyu yana da dabbobi ne gida sai ya ɗauko musu harawa ya an kai raka'a ta uku shina bisa hanya ya kawo ya an kai raka'a ta hudu sai ya aje musu yace ko da ya gani man ya kai ya sallame kuma shi ko har yanzu bai kawo harawa ba bata ita bata sai gane sallar na akwai matsala to kun ga lamarin ya yi muni shi yasa akwai nassoshin da suke nuna cewa hadisai ƙarshen tashin kiyama za a cire ma mutane da tsuwa ne a cikin sallah sai a yi sallah mutum arba'in ko ɗari babu guda wanda ya mace a cikin ta mutum dai ya zo ya kabbara daga nan ya shiga cikin tunani da an ce assalamu alaikum assalamu alaikum an yi sallah ta cika ba ta cika ba Allahu a'ala Allah ya nuna kansa nan ya kamata mu dakanta ɗan uwa mun yi bayani dai a gurguje abin da hali ya basuwa abin da muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddara sadu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك